من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإسلام أخرج الإمام مسلم وأصحاب السنن وغيرهم رحمة الله تعالى عليهم من حديث الشداد بن عوف رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليعد أحدكم شفرته وليحد ذبحته وفيما أخرجه الطبراني وغيره من حديث أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه قال إذا حكمتم فاعدلوا وإذا قتلتم فاعدلوا فإن الله محسن يحب المحسنين قال الإمام الحافظ بن رجب ابن رجب رحمة الله تعالى عليه أما مضى وهذا الأمر بالإحسان تارة يكون للوجوب كالإحسان إلى الوالدين والأرحام بمقدار ما يحصل به البر والصلة والإحسان إلى الضيف بقدر ما يحصل به قراءة وتارة يكون للندب كصدقة التطوع وغيرها وهذا الحديث يدل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال لكن إحسان كل شيء بحسبه فالإحسان بالإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة الإتيان بها على وجه كمال واجباتها فهذا القدر من الإحسان فيها واجب وأما الإحسان فيها بإكمال مستحباتها فليس بواجب والإحسان في ترك المحرمات الانتهاء عنها وترك ظاهرها وباطنها كما قال عز من قائل وذروا ظاهر الاثم وباطنه فهذا القدر من الايمان فيها واجب واما الايمان في الصبر المقدورات فان ياتي بالصبر عليها على وجهه من غير تفقد ولا جزع والإنسان واجب في معاملة الخلق ومعاشرتهم القيام بما أوجب الله من حقوق ذلك كله والإنسان واجب في ولاية الخلق وسياستهم القيام بواجبات الولاية كلها والقدر الزائد على الواجب في ذلك كله إيثان ليس بواجب والإيثان في قتل ما يجوز قتله من النفس وال- من الناس والدواب إذهاب نفسه على أثر على أسرع الوجوه وأسهلها من غير زيادة في التعذيب فإنه إيلام لا حاجة إليه وهذا النوع هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ولعله ذكره على سبيل المثال أو لحاجته إلى بيانه في تلك الحال فقال عليه الصلاة والسلام إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة والقتلة والذبحة بالكسر أي الهيئة والمعنى أحسنوا هيئة الذبح وهيئة القتل وهذا يدل على وجوب الإسراع في إذهاب النفوس التي يباح إذهابها على أسهل الوجوه وقد أخرج أبو داود وابن ماجه رحمة الله تعالى عليهما من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه قال أحب الناس كتلة أهل الإيمان وخرج الخلال والطبراني رحمهما الله سبحانه وتعالى من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم برجل واضع رجله على سفة شاة وهو يحد شفرته وهي تذهب إليه ببصرها فقال أفلا قبل هذا أريد أن تميتها موتات وفي بعض الروايات هلا حتى هلا حتى شفرتك قبل أن تضيعها قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى تكار إلى الذبح قولا رفيقا وتوارى السكين عنها ولا تظهر السكين إلا عند الذبح وأخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا قال يا رسول الله إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها فقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم والشاة إن رحمتها رحمك الله إخوة الإسلام على ضوء ما سبق ننظر إخوتنا الأطباء في المستشفيات بالرفق على المرضى في إجراء عملية جراحية واختتان أبناء الأمة لا سيما في هذا الوقت الشتائي لأنه إذا أمر إذا إذا أمر الذابح بالإنسان على الذبيحة فالإنسان والرفق بمن الإنسان أولى وأحرى رزقنا الله تعالى وإياكم الإنسان والرفق على خلقه وعلى كل شيء أقول ما تسمعون واستغفره تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد توبوا الى الله جميعا لعلكم تفلحون الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan wannan ‘yan uwa musulmi ina yi wa kaina da kuma kowasiya da mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar aikata umarninsa da kuma nisantar hane-hanensa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wasiya ga na farko da na ƙarshe da jin tsoronsa a cikin dukkan faɗi tashi domin taguwa ita ce tudun mun tsira ita ce fita daga dukkan damuwa ita ce dacewa daga dukkan abin da ake bukata yan uwa musulmi al'imamu muslim da kuma wasu da cikin ashabu sunan da wasu su Allah subhanahu wata'ala ya jin kai a gare su sun fitar da ingantaccen hadisi daga shaddad dan haus Allah ya kara masa yadda yace annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yace Allah ya wadanta kyautatawa akan dukkan komai idan za ku yi kisa ku kyautata wannan kisa idan za ku yanka ku kyautata wannan yanka ya za a kyautata wannan yanka alaihi salatu wassalam sai faɗi yadda za a yi sai ce ɗayan ku sai ya wasa wukansa ta yi kaifi kuma ya hutar da abaryan kansa wannan hadisi annabi alaihi salatu wassalam ya faɗe shi kuma hadisi ne wanda yake ya haɗe dukkan ɓangarori na rayuwa illa iyaka manzo alaihi salam ya buga misali da abin da wani zai iya tunanin kila ba a buƙatar wani tausayi ko kyautatawa a wannan ɓangare kun ga hadisi innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa manzo alaihi salam da ya faɗi wannan sai ya buga misali da hijira bayan wani gari zuwa wani gari yace duk wanda kauransa ta kasance zuwa ga Allah da manzo to kauransa ta kasance zuwa ga Allah da manzo ma'ana ladar da ake ba wanda ya kaura zuwa ga Allah da manzo ita za a ba wannan mutum sai ce wanda kuma kauransa ta kasance saboda wata duniya da yake so ya samu ko dan wata mata da yake so ya aura to dai hijirarsa ta tabbata akan abin da ya jira saboda shi a nan manzon Allah ya bada misali da waɗannan abubuwa wanda ka iya ganin mutane uku ko hudu sun digi gare zuwa wani gari Allah shi ya san abin da ke zuciyar kowa to haka shi ma wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma cewa Allah ya wadanta kyautatawa akan dukkan komai a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ware wani abu daga cikin abubuwa ba to amma sai ya buga misali da abin da wani hankalinsa ba zai kawo ba duk lokacin da aka ce za a yanka dabba ko kuma wani dan adam ya yi abin da ya cancanci kisa kotu ta yanke masa hukuncin kisa to wani zai yi tunanin ba wata alama ta tausayawa ko wata kyautatawa mutumin da za a raba da rayuwa ko dabbar da za a raba da rayuwa wani kyautatawa za a yi to manzo alaihi salam sai nuna har wannan wajen da ake ganin a zahiri babu tausayi to ana buƙatar kyautatawa da sanin ya kamata a wannan fage sannan imamu tsabarani Allah ya daga a gare shi ya fitar da hadisi daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yace idan za ku yi hukunci ku yi adalci kuma idan za ku yi kisa ku kyautata wannan kisa domin Allah mai kyautatawa ne kuma yana son masu kyautatawa cewa idan za ku yi hukunci kada mu ɗauki abin mu kai shi kotuna kai tsakaninka da yayanka tsakaninka da matanka a matsayinka na malami tsakaninka da almajiranka ko ɗalibanka duk abin da za ka yi hukunci tsakanin su ka kalli Allah subhanahu wata'ala ba su wanda za ka hukunci a tsakanin su ba sannan manzo alaihi salam idan za ku yi kisa to lalle ku kyautata wannan kisa din malamai suka ce daga cikin abin da ake bukata idan abin da za a yanka in na yankawa ne dabban da aka halatta a yanka a ci ko kuma dan adam da ya yi laifin da yawa da ba a je a kashe shi shari'a ta kashe shi an ba da umarni a je a kashe shi kada a bar shi da yunwa ko da kishirwa kai in ba da za a ce yana wani rashin lafiya to a suma ba shi magani ya warke daga wannan rashin lafiya kafin a je a kashe shi saboda addinin musulunci ya bukaci kyautatawa a kowane fage saboda haka nan al-imam al-hafiz ibn rajab rahimahullah ta'ala ya faɗa dangane da abin da ya gabata na waɗannan hadisai ya ce wannan umarni na kyautatawa wani lokaci zai iya zamowa wajibi ya ce kamar kyautata ma iyaye da kuma sadar da zumunci gwargwadon yadda biyayya ga iyaye za ta kammala kuma sada zumunci ya zamo ya tabbata ma'ana wannan kyautatawa kada mu ji an takaita bayani akan yanka dabba ko kuma kashe wanda ya cancanci kisa a'a abin da ya kamata mutum ya soma kallo bangaren kyautatawa iyayensa da Allah ce wa bil walidayni ihsana lalle uwa da uba a kyautata musu to lalle ne ya zamo duk abin da suke da bukata gwargwadon ikon mutum da samun sa ya ga cewa bai yi kasa a gwiwa a wajen magance musu wannan damuwa ba sannan yan uwansa wanda suke na jini shagigansa ne liyafansa ne liumminsa ne bangaren babbanninsa ko kawunninsa su ma gwargwadon abinda Allah ya hore wasu na taimakawa ya ga cewa bai yi ƙasa a gwiwa mata wannan bangaren domin sadar da zumunci wajibi ne daga cikin wajibabbun abubuwa ba wai ma musahabi ba ya zo a cikin hadisi lokacin da Allah ya halicci zumunci Allah subhanahu wata'ala ya halicci zumunci yana kuma al'arshin Allah sai ce ya Allah wannan wurin shine wurin da ya kamata kowace alfarma da mai nema zai nema saboda haka wata alfarma za a yi mun Allah yake ce wa zumunci ashe ba za ka gamsu ba duk wanda ya sadar da kai in sadar da shi in sadar masa kenan dukkan bukatunsa wanda kuma ya yanke ka shi ma da yanke masa bukatunsa ma'ana ya kasa cin muradunsa sai zumunci ya ce wannan ya ishe ni a Allah. To saboda ka kenan ashe idan aka yi maganar kyautatawa wani abu ne wanda yana ɗaukan ɓangarori na wajibci da kuma ɓangarori na musahabbanci saboda ka kenan kyautata ma iyaye da sada zumunci yana daga cikin abin da ya zama wajibi a kan ɗan adam. Sannan da kyautata wa bako gwargwadon yadda za a yi masa galar bako addinin musulunci ya wadauta wa mutanen gari idan bako ya zo tun daga nan da ya zo tsawon kwana uku to da wainiyarsa a yi masa gwargwadon iko gwargwadon samu daga lokacin da kwana uku ya wuce to abin da za a yi sunansa kyautatawa sunansa isani kuma wani lokaci shi wannan kyautatawa za ta iya kasancewa mustahabi ne kamar yadda aka so mutum ya yi sadaka ta taɗauki sadaka ta kyautatawa game da shi abinci ne tufafi ne kuɗin magani ne abin da za a biya kuɗin haya da dai duk abin da ya kama da haka to ka taimaka ma wannan mabukaci da ya zo ko kuma wanda kai ka fahimta ga wanda bai furta ba yana daga cikin ainihin abubuwa wanda suke mustahaffai saboda haka lallai irin wannan abubuwa na da kyau a ga cewa an kula da su kuma wannan hadisi yana nuna mana cewa kyautatawa a cikin kowane abu to tana kasancewa a bisa gwargwadonsa ma'ana kowane abu akwai irin kyautata wanda ya kamata a ce an yi na kyautata wannan abu kyautatawa a cikin abubuwa da ya zama Allah ya wadauta bayyanannu da koyayyu to a zo da wannan abubuwa ta fuskan cikar wannan abun cif ma'ana yanzu daga cikin abin da za mu yi sallar juma'a da addinin musulunci ya wadabta mana mutum ya ga cewa wannan sallar ya yi ta da dukkan nutsuwa da ake bukata halartar girman Allah subhanahu wata'ala da rashin rakice-rakicen duniya da rashin shagaltuwa da wayansu abubuwa musamman a lokacin da ake hudubar juma'a yana daga cikin abin da ya zama lallai ya wajaba kuma a kyautata shi gwargwadon yadda wannan wajibi ne tsaya daidai saboda haka wannan gwargwado na kyautatawa wajibi ne amma abin da ya shafi mustahabbi na kyautatawa na wajen wani abu wanda ba wajibi ba ne ba to wannan yana daga cikin abubuwa na mustahabbanci misali yanzu mutum in yana da iko ya sako turare in zai dawo juma'a zama ya yanke farcensa ya zama ya sanya kaya masu kyau da abubuwa dai da malamai suka ambata wannan ba wajibi ba ne amma dai abu ne wanda yake mustahabbi wanda yake kwalliya ga wannan wajibi da mutum zai je sauki sannan kyautatawa a wajen barin abubuwa da aka haramta shine a nisanci wannan abun gabaki ɗaya bayyanannunsu ko koyayyinsu Allah ke ta waƙaru zahir ismi wa batina ku bar kuma ku nisanci bayyanannun sako da zunubi da wanda suke ainihin koyayyu manzo Allah sallallahu yana cewa duk abin da na hane ku to lalle ku nisance shi ma na yi an fajita ne koko amma a matukun bihi fatun min wasu fatun abin da ya zamo cewa wajibi ne mutum ya nisanta to ana so kwata-kwata ya nisanci wannan abun kan ma ya raba inda wannan abun yake wannan gwargwadonsa ainihin zai zama wajibi sannan kuma akwai kyautatawa ta fuskan haƙuri a bisa abubuwa da Allah subhanahu wata'ala ya jarrabi dan adam da su ko shi kankin kansa ko a cikin dukiyarsa ko a cikin iyalansa tunda Allah ya riga ya yi rantsuwa ya ce la tukula wunna fi amwalikum wa anfusikum dan dai sai an jarrabe ku a cikin sha'anin kawunan ku ko kuma ainihin wato dukiyoyin ku mutum ya tashi bashi da lafiya zazzabi ne ciwon kai ne wani rashin lafiya wanda zai tsugunar da shi tsawon lokaci ko a jarrabe shi da salwantar dukiya ko wani abu ne kama da haka to lallai shi ma wannan bangaren akwai wajibci da ake bukata na haƙuri shine mutum kada ya tunka fushi da Allah subhanahu wata'ala kada ya dunka raki yana dabarbadi yana kai karan Allah lokacin da Allah ya rufa masa asiri ya kyautata masa tsawon shekaru bai tafi na barbadi yana yaɗa wa mutane ba dan maka zo a nemi wani abu tare da shi to amma in jarrabawa ta minti biyar ko ta wuni ɗaya ko ta ɗan lokaci za ga mutum ya kasa jurewa kamar Allah bai taɓa kyautata masa a tsawon rayuwarsa ba. Sannan kyautata wacce take wajiba a wajen mu'amalantar mutane ko kuma ka ce halittun Allah ga baki ɗaya da kuma zamantakewa da su shine mutum ya tsayu da abin da Allah ya wadauta masa na haƙoƙin waɗannan abubuwa. Iyaye akwai haƙƙinsu, ‘ya'ya akwai haƙƙinsu, mata akwai haƙƙinsu, ‘yan uwa, maƙwauta, dabbobi da tsuntsaye duka akwai abubuwa da Allah subhanahu wata'ala ya sa haƙƙoƙinsu ne a kan bayansa ‘yan adam, to daga cikin sauke nauyi mutum ya kula da ainihin irin waɗannan abubuwa ya ga cewa lalle ya sauke nauyin da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora masa. Sannan kyautatawa da take wajibi a wajen jagorantar ainihin al'umma da kuma shugabantar su shi ne a tsayu da abin da yake wajibi na wannan ɗaukar nauyi ga baki ɗaya daga cikin abin da yake wajibi a kan shugabanni tsare a zaruriyar da hamsa wannan lalurori guda biyar tsare tunanin mutane tsare dukiyoyinsu tsare mutuncinsu tsare hankulansu da kuma ainihin dangantakarsu shine nasaba to wannan babban wajibi ne akan dukkan wani wanda yake shugaba ne wanda ya zama an dora masa wannan nauyi duk wani abin da za a kira abin more rayuwa to wannan ya kamata ya zama ribar kafa idan ya zama an tabbatar da wa'ancan shika-shikai guda biyar wanda shugaba yana mutuwa su ne Allah subhanahu wataala zai so mu tambayar sa ya ya kare addinan mutane addinin musulunci ya ya kare gidaje ya ya kare mutunci dukiyoyi nasaba jini da abin da ya kama da haka to wannan yana da cikin wajibi to amma abin da zai dadu akan wannan to ba zai zama wajibi ba sai dai ya zama ainihin kyautatawa ce misali a samun wa mutane wani abu na walwala wani abu na jin daɗi wanda za a gani da ido ya fada sha'awa fulawoyi na bakin titi kance kyafan titi interlocking wanda duk wasu abubuwa ne wanda suke a matsayin mustahafin in an yi an kyautata amma a fara sauke wajibabbun abubuwa wanda wannan su ne kashin bayan kowane irin mulki shi ne kashin bayan kowane irin jagoranci a fage na addinin musulunci wanda rashin yin waɗancan biyar shi ne wanda zai danna shugaba a cikin fushin Allah wani ya billah kuma yin waɗannan abubuwa da tsayuwa da su da ake bukata shi ne abin da zai ba mutum daraja a wajen mahaliccinsa ya masa gamdakatar a duniyarsa da kuma lahirarsa. Sannan kyautatawa a wajen kashe abin da ya halatta a kashe shi kamar yadda muka ambata mutanen da sai zama sun cancanci kisa da kuma dabbobi wanda za a je a yanka ko don wata ibada kamar layya kaman hadaya kaman dabbobi na hakika ko kuma wanda yake da jin daɗin rayuwa wanda za a zo a dinga yankawa na yau da kullum ko a wajen ainihin inda za a je yanka na gari irin su abatuwa ko yankan da ya shafi mutum shi a gidansa ko kuma ainihin a unguwarsa to wannan abin da ya zama ya wajaba kyautatawa a wannan kashewa ya zama an tafiyar da ran wannan dabba ko wannan abin kashewa a bisa wato fuska mafi sauri kuma ainihin mafi sauƙi ba tare da ainihin an ƙara azabtar da wannan abin ba ko dai ya zama wukan nan ba da kaimi ana ta gagurawa ana ta gagurawa yana jira ɗari kafin ainihin ran sai fita ko ya zama an dawo wannan dabba a ƙasa wata ba za ga ana ta sigiri ga gajiya ga kishirwa ga yunwa to duk wannan addinin musulunci bai yarda da wannan ba za ka ga irin abubuwa da mutanen mu suke suna ɗauka abu ne mai sauki yanzu za ka irin mutanen da suke sana'ar sayar da kaji sai ga mutum ya goyo damen kaji kamar ya ɗoro damen dawa a kan kekensa ko a kan babur ɗinsa kawunan kajin da duk sun lankafe a ƙasa yana shekar gudu kaga yawo yana ta zuba ainihin a bakinsu wasu ma sun kusa somewa kafin a kai inda za a je ga kishirwa ga gajiya shi ne kawai abin da yake kuma ji ya je ya kai ya sai da siri ba sun wahala sun huta wannan baya gabansa kuma irin wannan kasuwancin Allah bai saka albarka a cikinsa duk duk kasuwancin da da ya zamo babu tausayawa babu kyautatawa to wannan Allah yana zare albarka a cikin kowace irin sana'a wanda ta bantu da wannan kaga mutum kullum kayau kayau kaga mutum ba walwala kaga mutum kozai kozai kullum sai ka cewa baya yake ci saboda rashin tausaya wa halittun Allah a cikin wannan sana'a tasa to wannan nau'i shine wanda annabi alaihi salatu wasalam ya ambata a cikin wannan hadisi kuma kamar yadda muka ambata wa la'alla manzo alaihi salatu wasalam ya ambaci wannan gaba ne ta fuskar buga misali ko kuma saboda bukatar da yake da ita ya yi wannan bayani a wannan hali saboda abin da muka faɗa wani zai iya tunanin cewa abin da za a yanka ko a kashe bai da bukatar ya zama ainihin an kyautata masa sai zan za ka cewa kasashe masu addini idan mutum ma ya hukuncin da ya cancanci kisa to sai an yi masa allura da take kashe radadin jikinsa saboda haka sannan sai a je a kashe shi sai da ba bai zafin wannan kisa ba a lokacin da ake yi manzo alaihi salatu wassalam ya kisa idan za ku kashe to ku kyautata wannan kisa idan za ku kuma yanka dan dai ku kyautata wannan yanka abinda ake nufi ku kyautata sifar wannan yanka kuma ku kyautata sifar wannan kisa wannan kamar yadda muka ambata yana nuna wajibcin gaggawa a wajen fitar da ran wannan abu da za a yanka wanda addinin musulunci ya halatta a yanka ko kuma ran da addinin musulunci ya halatta a salwantar da shi to ai wannan ta fuska mafi sauki mafi tausayawa al-imam abu dawud al-imam ibn majah Allah ya jinka a gare su sun fitar da hadisi daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo alaihi salatu wasalam yake cewa mafiya tausayawar mutane mafiya kaffa kaffan mutane a wajen kisa su ne ma'abuta imani su ne wanda suke ainihin suna da imani imani bi akmalihi bi ma'anahu al'am wato imani wanda yake gamamme da ma'anarsa da ake so saboda haka kenan yan uwa mahauta ko dai wanda suke yanka manyan dabbobi ko wanda suke yanka ƙananan dabbobi masu sana'an yankan kaji to lallai ya zamo akwai kyautatawa akwai mutuntawa a cikin wannan ko ba komai duk mutumin da zai zama yana irin wannan sana'ar ya kalli cewa shi mai rai ne wa'annan ma da yake yankawa masu rai ne Allah ne ya hore su gare shi da Allah ya so sai zamo shi ne za a yanka kuma su ne za su yanka shi to yanzu Allah sai ya kaddara cewa shi ne yake da wuka da nama shi ne wanda zai yanka su to su daga cikin gode ma Allah zai ga wannan ni'ima ya kyautata a wajen wannan yanka da zai yi al-imam al-khallal imam al-tabarani Allah ya dinga a gare su sun fitar da hadisi daga Abdullah dan Abbas Allah ya kara masa yadda yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce ta kusa da wani mutum ya kayar da wata akuya zai yanka ya tsora kafarsa akan wuyanta yana ta ainihin wasan ka a daidai wannan lokaci ita kuma wannan dabba tana kallon sa manzo alaihi wasallam sai ya ce ina ma kawa saukar kafin wannan lokaci me ya hana ka watsa wukar kafin a zo wannan matsayin kana so ne kai masa kai mata kisa kisa ba ɗaya ba biyu ba saboda ainihin dabba kamar yadda malamai suke cewa duk da an ɗebe mata wani tunani na hankali amma ana sanar da ita cewa za a ɗauke ranta duk lokacin da ainihin za a je a yanka ta ko a kashe ta to Allah kan jefa mata tunanin cewa lallai tana shirin ban kwana da duniya to wannan za ka cewa ainihin ya tada hankalinta shi yasa ma shari'a ta buƙaci a kyautata a tausaya ka ainihin irin wannan lokaci a wata riwaya cewa ina ma dai ka watsa wannan kata ta kafin ka kwantar da wannan dabba Imam Ahmad ibn Ibn Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala yake cewa sai a ja wannan dabba wato ja mai sauki na tausayawa kuma sai a ɓoye wannan wuƙa kada ta ga wannan wuƙa kada a fitar da wannan wuƙa sai lokacin da aka zo za a yi wannan yanka sannan imamu ahmad ibn hanbal rahimahullah ta'ala ya fitar da hadisi daga qurra muawiya dan qurra daga babansa yace wani mutum ya zo wajen manzo alaihi salatu wassalam yace ya ma'aikin Allah wallahi ni na kasance ina yanka akuya kuma lokacin da nake yankan nan sai in ji ina tausaya mata kuma ainihin ina kyautata mata a wannan lokaci manzo alaihi salatu wassalam sai ya ce ita ko akuya duk wanda ya ji kanta to shi ma Allah subhanahu wataala zai ji kansa yan uwa musulmi a bisa abubuwan da muka ambata na wayannan hadisai da wannan gaban nake yin nasiha ga yan uwanmu likitoci wanda suke asibitoci ya kamata su dinga kallon irin waɗannan hadisai ko dai a koya musu ko su je makaranta su je da kunnuwansu to su dinga ainihin aiki da waɗannan hadisai a wajen gudanar da ma'amala tsakaninsu da mutanen da ya zamo sun samu rauni ko za a yi musu wani dinki ko za a yi musu ainihin wani gyara abubuwa suna faruwa marasa daɗi wani lokaci za a ga mutum ya ji rauni raunin da baya so ainihin a matsa a ɗan taɓa wannan gefen kuma daga cikin abin da asibitoci suke tanada akwai allurai na kashe raɗaɗi yadda za a yi wannan ɗinki wala Allah shi wanda ake muwama bai san ana yi ba amma wallahi akwai waɗanda ba su da tausayi wai idan aka yi wannan allurar wurin sai ya tauri sai ya masa tauri a ɗinki saboda ka sai ga cewa mutum kamar yadda ya samu ƙwariya ana ta huci ainihin ana ɗinki mutum ga raɗaɗin can nan rauninsa ga kuma wannan rashi da wannan ɗinki da ake yi masa to wannan ba daidai ba ne alhamdulillah akwai mafi yawa wanda muke kyautata masa zato mutane ne na kirki masu tausayi a irin wannan ɗin suna tausaya ma wanda suke mu'amala da su kamar ƴaƴansu ko ƴan uwansu amma wallahi wani yadda ka san mai faskare ya samu itace daga tarinsa to haka yake mai da mara lafiya ba wata rahama ta fitin kwabo a cikin zuciyarsa lokacin da yake gudanar da wannan aiki kuma na tabbatar da a ce wani ɗansa ne ko kaninsa ko ɗan uwansa na jini ba zai masa ainihin irin wannan mu'amala ba haka nan ainihin abin da yake faruwa musamman wannan lokaci na sanyi da ake kai yara asibitoci ana yi masu shayi akwai likitoci masu tausayi wanda suke ainihin masu hankali suna mu'amalantar ‘ya'yan mutane kamar ‘ya'yan da suke su suka haife su a wajen tausayawa duk da cewa ainihin yaro zai yi raɗaɗi amma kuma za a yi masa abubuwa na barbanci da raha wani ma har a gama ɗin in dai mai dauriya ne ba zai yi kukan ba amma za ka wani an zo an bankare yaro ba tausayawa ba kyautatawa wanda shi inda a ce a gabansa za a yi maɗansa haka zai iya tashi ko dai ba ya hana ce ba ya so gaba ɗaya saboda yadda ya ga an fuskaci ɗansa kuma shi ba zai iya tuna shi ma wannan ɗin da yake gaban sa shi ma ɗa bane wanda yake da iyaye kuma iyaye suna so a kyautata ma wannan ɗan kamar yadda shi ma yake so a yi a kyautata ma nasa wannan abin za ka shi a bangaren ɗin gozomomi a inda ma abin ya fi muni kenan a wajen karɓar haihuwa wanda ga al'ada za a ce ya mace za ta tausaya wa mace ya uwarta amma za ka yadda ake hankaran mata ana wulakanta su a wannan lokaci na ainihin tsadin nan na haihuwa wanda ita ma mace ce wanda ta taɓa haihuwa ta san yadda yanayin haihuwa yake amma za a ga yadda suke wulakanta mata wata ma aiwanta ka ne aiwatsi da ita har ma ya zama wannan watsi da aka yi da ita ya zama shi ne sababin salwantar rayuwanta an yi irin waɗannan da yawa kuma wasu abin bakin ciki da take ci za ka ga cewa su kansu shugabannin irin wannan asibitocin abin yana damun su in sun zo ɗaukan mataki akan irin waɗannan bargurbin sai ka samu cewa akwai wani wanda zai ɗaure masu gindi babban mutum ne ɗan siyasa ne akwai kwamishinan da mun yi zama irin wannan da shi yake cewa an kawo irin wannan matar da ake kuka da ita tana wulaƙanta ainihin mata wasu ma ta fita sha'aninsu har sai sun mutu yace suka ɗauki mataki suka dakatar da albashin ta wata shida yace amma wallahi wayoyi ta ko'ina yan siyasa lallai ne ya mayar da ita akan aikinta kuma lallai ya saka mata albashinta to irin wannan babu lokacin da barna zai zama ainihin ta kare mutum ya abin da ba daidai ba kuma in an nufi za a ɗauki mataki a kansa yana da uwa a gindin murhu saboda haka wannan abubuwa ya kamata mu kula da su wallahi duk sana'ar da babu kyautatawa babu tausayawa to wannan sana'a ce mai watsatsiyar albarka duk abin da za ka samu a cikin Allah ba zai yi ba wannan abin albarka ba mutum yana aikin a jigace a wahalce kai ka ji ainihin ba ma'aikaci ba ya zo ya ritaya ya fi kowa zama abin tausayi saboda shi bai tausaya ba kuma shi ma Allah ba zai tausaya masa ba saboda ka duk wanda yake so Allah ya tausaya ma rayuwarsa ya tausaya wa bayin Allah ko da dabbobi ne domin kamata dinu tudani yadda duk kai kai ma haka Allah subhanahu wataala zai yi maka kuma wannan kyautatawa ba sai mun gani ba in dai ka kyautata Allah shi ake so ya yaba in kai daidai Allah shi ya sani in ba kai daidai ba Allah shi ya sani shi ne mai ba da lada da zunubi Allah ya ba mu ikon kyautatawa da kula da irin waɗannan abubuwa Allah subhanahu wa ta'ala kai mulki kyawun karshe ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana fata fata ne ka ba mu ikon nisantar sa iyayen mu wanda suka rasu Allah da gafarta musu wanda suke raye Allah ka ba mu ikon cikawa da imani da kimin gidaje da asibitoci marasa lafiya Allah ya ba su lafiya ya mai da wannan jiya da ranka fara gare su mu kuma Allah da sai mu da lafiya ya ni'imta mu da ta'a da lafiyar da ya bamu shugabannin mu manyan su da ƙananan su Allah ya riko da hannayen su Allah ya shiga cikin lamarin su inda suka yi daidai Allah ya karfafe su inda kuma suka yi ba daidai ba Allah ya ba su ikon gyarawa Allah ya azurta su da mashawarta na kwarai Allah ka yaye mana damuwar mu ta wannan ƙasa tashe-tashen hankula tashin farashin kayayyaki zama na ƙarƙar Allah ka yi mana wa'annan musibu Allah ka ba mu kyakkyawan yanayi ya Allah abubuwan da suka fi ƙarfin mu ba wanda zai magance mana sai kai ya Allah ka magance mana Allah ka lattafa mana akwai dan uwa da cikin Kano ya roki addu'a kuce akwai akwai dan uwansa da za a daura wa aure gobe goben nan to amma an neme shi sama da ƙasa an rasa shi saboda haka don Allah a taimaka da addu'a wannan bawan Allah Allah ya tsare shi a duk inda yake Allah ya dawo da shi zuwa ga iyalansa a cikin aminci duk wanda suke irin wannan hali Allah ka fito da su Allah ka ba su kyakkyawan yanayi akwai dan uwa makwacin malam Isma'il da ke fama da ciwon hakori shi ma ya roki yan uwa sai masa addu'a Allah ya yi masa to dai da shi da makamantan su duk muna masa addu'a Allah ya yi damuwar su Allah subhanahu wataala ka dora ba kan daidai Allah ka yi mana kyakkyawan karshe musulmin da ba su da abin yi Allah ka hore musu abin yi wanda suke da abin yi Allah ka rika ka sanya masa albarka ƴaƴan maza da maza Allah ka yi riko da hannayensu Allah ka jibanci tarbiyyar su Allahumma صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين